رمضان أقبل فالقلوب Za ku saurari shirin guzirin Ramadan wanda Sheikh Muhammad Nasir Yahaya yake gabatarwa. Cibiyar Musulunci ta Riyadu Sunna Multimedia suke kula tare da dauniyar kawo muku wannan shiri da fatan za a yi sauraro lafiya.
ثاني رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى قابلا
رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda shi ya kawo mu wannan wuni na hudu a cikin wunannukan wannan wata mai tarin albarka shine wata ramadan haduwanmu da ta gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shafi ladubba na sahur to mun san cewa dan uwan sahur shine buɗe baki shi ma buɗe baki za mu akwai tanade-tanade da addinin musulunci ya yi mana domin mu samu tagomashi a wajen allah subhanahu wa ta'ala yawa musulmi buɗe baki shine ake kira alfituru da larabci ma'ana ya zama mai azumi ya ajiye wannan ibada ta azumi abubuwa da ya zama sun haramta gare shi tun daga fitowar alfijiri zuwa faduwar rana to yanzu sun riga sun halatta gare shi to za mu ga cewa shari'a ba ta yi ƙasa a gwiwa ba sai da ta yi mana tanadi akan abubuwa da idan mun yi su to za mu fi samun tagomashi da matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala dangane da wannan ibada mai tsada ta azumi ladabi na farko da za mu ambata 'yan uwa musulmi shine gaggauta buɗe baki ya zamo daga zarar rana ta riga ta fada tare da sa akwai hadisi da yake cewa idan aqbala lailu min hahuna wa adbara naharu min hahuna faƙad afuƙar sa'im idan dare ya wato fuskanto daga nan rana ta ba da baya daga nan to shi kenan mai azumi azuminsa ya zo ƙarshe afuƙar sa'im me yake nufi da afuƙar sa'im wasu malamai suka ce ana nufin lokacin buɗe bakin mai azumi ya yi wasu suka ce a'a kawai azumi ya zo ƙarshe a bisa wannan fahimta ta biyu idan rana har ta riga ta faɗi ko baka ci abinci ba to ka ɓata ma kanka lokaci azumi dai da ake ba da lada ya riga ya kare ko ka ci abinci ko baka ci ba tunda ranar ta riga ta faɗi to shi sa manzo alaihi salatu wasalam sai ya dora mu akan abin da za mu samu cikakkiyar lada a wajen Allah hadisi ya inganta daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda hadisin Imam Ahmad da hadisin Imam Tirmidhi Allah ya kara musu yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna ahabba ibadi ilayya ajalahum inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran mafi soyuwar bayi a wajena shine wanda yafi gaggauta wasu ga buɗe baki Allahu akbar ba wanda ba zai so a ce Allah ya fi son sa a cikin bayi ba ko da yanzu a ce ku biyu ne a wajen mahaifanka ko uku ko hudu ko goma ko kaza amma sai ya zama uwa da uba sun fi son ka wallahi sai ka ji daɗi sai ka ga wato ba wanda ya kai ka matsayi da za a ce a cikin unguwarka mai unguwar kai ya fi so to za ka ji cewa kai ɗin nan ba baya ba ne da za a ce a cikin garinka hakiminka dagacinka ya fi son ka a jiharka gwamnanka ya fi son ka ƙasarka shugaban ƙasarka ya fi son ka za ka ji babu wanda ya kai gare ka to ina ga a ce Allah subhanahu ta'ala kai ya fi so aiko za ka so kai wannan aiki da Allah subhanahu ta'ala zama ya fi son ka to a cikin wannan hadithi ingantacce manzo alaihi salatu wassalam yake cewa inna ahabba ibadi ilayya a ajaluhum fitran mafi soyuwar bayi a wajena shine wanda ya fi gaggauta buɗe baki me ya sanya bawa da yi wannan ya fi soyuwa a wajen Allah wala Allah saboda nuna gajiyawarsa da rauninsa a wajen Allah duk lokacin da ka nuna ma Allah kai gajiyayye ne mabukaci ne mai rauni ne to ka fi samun tagomashi da matsayi a wajen Allah ma'ana idan ya zamo daga faduwar rana ka yi buɗe baki kamar kana nuna cewa tayin da Allah ya yi mun tayin da manzo alaihi salamu ya yi mun na cewa da rana ta fada na ci abinci to na karbi wannan tayi kuma ni dinnan na yadda kasashe ne gajiyayye ne dama umarnin Allah ne ya tokare ni daga cin abinci ko cin ko shan abin sha to yanzu tun da wannan umarni ya zo karshe na zama daidai da sauran bayi da suka bi umarnin Allah na karbi wannan tayi ni ma na yi buɗe baki ma'ana ba ni mai dauriya ba ne ni ba mai juriya ba ne ba ni ba mai ƙarfin hali ba ne ba wato duk lokacin da shari'a ta nuna ka gajiya kai da ka gajiya duk lokacin da shari'a ta yi maka ta yi karbi to kano kai bawa ne na kwarai a wajen Allah subhanahu ta'ala. to wannan hadisi yana nuna mana ashe kenan ana buƙatar da zarar rana ta faɗi mutum ya ƙoƙari ya buɗe baki hadisi na biyu hadisi wanda ainihin sal ibn sa'ad ya rawaito kuma hadisi na bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajalu fitr mutane ba za su gushe tattare da alheri ba muddin dai za su gaggauta buɗe baki ya ilahi wane ne ba zai so ya zamo a cikin alkhairi kullum ba wato Allah sirrin da ya sa muke samun kanmu a cikin abubuwa marasa daɗi kauce ma irin waɗannan abubuwa ga su masu sauƙi amma sai zama kasa yin aiki da su saboda haka manzo alaihi yake cewa mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi muddin dai za su gaggauta wato ainihin yin buɗe baki yan uwa idan muka ce wato ainihin gaggawa ba ma nufin cewa ka zo ka yi buɗe baki rana ba ta faɗi ba ba wani malami da zai faɗa maka wannan abin da ake so a kishiyanci aƙida na masu bargurbin addini misali akwai wanda za ga cewa karkatattu ne daga cikinsu akwai masu addinin shi'a akwai masu addinin ƙalaƙato ka zai ka kalli duk inda dan shi'a ne ya amsa sunan dan shi'a ba za ka taba ganin ya yi buɗe baki ba sai taurari sun fara fitowa ma'ana dare ya fara shiga yan ƙala ƙato da wanda kaga dan ƙala ƙato mai aƙida ƙala ƙato ya yi buɗe baki face sai ya gama sallar magariba wai ai Allah da ya ce sun ma'atin musiyama ilal laili ai su agonsa lailu sai dare ya yi wanda ai wanda ya zo mana da wannan alkur'ani shine manzo alaihi salam kuma shi ya koya mana ga yadda ake yin ainihin buɗe baki waye isa ya ce ya fi manzo alaihi salam sanin ma'anan alkur'ani shi ya zo mana da alkur'anin alaihi salam amma ba a taɓa rawaitowa ba ko hadisin ƙarya an wani an wani a ce an ga manzon Allah ya yi magariba kafin buɗe baki ba a taɓa yin wannan ba kuma shi fi kowa tsoron Allah alaihi salam shi fi kowa sanin me Allah yake so shi yasa wasu malamai suka ce kai da rana ma za ta faɗi baka da abin buɗe baki to ka ƙudurta a cikin zuciyarka cewa na yi buɗe baki saboda ranar ta faɗi baka da abin buɗe baki a nan suka ce kada ka ce za ka tara yawo a bakinka ka haɗe ka ce to tun da ai ana yin buɗe baki da ruwa ni kuma yanzu babu ruwa bari tara yawo na haɗe a'a kawai ka ƙudurci cewa na yi buɗe baki me yasa saboda babu ruwa kusa da kai babu abin da za ka yi buɗe baki da shi amma kuma rana ta faɗi to wannan ƙudurin na cewa azuminka ya zo ƙarshe to ana sa ran ka samu tagomashin da wanda ya buɗe bakin a kan lokaci zai zama ainihin ya samu sannan yan uwa daga cikin ladabi na buɗe baki ya zamo in dabino lubiya ya samu idan muka ce dabino lubiya shine ɗanye wanda za ka tauna ko dai mai dan garas garas din nan ko kuma wanda zaka samu cewa gashi nan dai wato ainihin ya riga ya nuna wanda akwai lema a jikinsa hadithi ya inganta wato manzo sallam yana faɗa a cikin wannan ingantaccen hadithi yana cewa ko kuma hadithi ne wato ainihin na sayyidina anas ne nake je dan malik Allah ya kara masa dana cewa kan nabi sallallahu yuftiru ala rutabatin ala rutabatin manzo alaihi ya kasance yana yin bude baki akan rutab da bino wanda yake ainihin lubiya manzo Allah yana yin bude baki akai qabla an yusalliya tun kafin yi sallan magariba fa in lam yakun in ko ba a sami wannan lubiya ba fatamaratun to sai ya bude baki akan dabino wanda ya riga ya bushe fa'in lam yakun tamarat in kuma bai samu dabino ba hasa hasawatin mimma wato manzon Allah sai ya kurba ya kurbi ruwa wani hadisi ne wanda sai da Anas dan Malik ya zama ya rawaito shi daga manzon sallam Imam Ahmad kuma shi ya fitar da shi wannan hadisi ya nuna mana matakan abin da in so samu ne mutum ya buɗe baki da shi in so samu ne aka samu dabino lubiya a yi buɗe baki da shi in babu lubiya to ko da shi kansa a cikin attamurin akwai wanda za ka samu mai ɗan dankwa-dankwan nan mai ɗan laushin-laushin nan sai a yi da shi in ba samu ba wanda ke busasshe sai zama an tauna an fi so a yi da wuturi ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya in wannan wuturin bai samu ba koda da kwaya ɗaya ne ya zama ainihin an yi wannan allahu akabar manzo alaihissalam shi ɗora mu akan wannan sai daga baya binciken zamani ya binciko cewa ashe akwai sirri mai yawa a cikin yin buɗe baki da dabino lokacin da kauni kana azumi ƙwaƙwalwarka ta ɗan samu rauni saboda ba ci ba sha ganinka ya ɗan samu rauni saboda ba ci ba sha sannan jinka ganinka duk wannan sun dan samu rauni to abinda zai dawo masu da karsashinsu a kan lokaci malamai suka ce koko likitoci ƙwararru suka ce shine dabino kana cin dabino duk wancan rauni da wancan ɓangarori da muka faɗa suka samu to za su dawo ainihin akan kare kuma ko ba komai dai a ce ka ɗabbaka suna manzo alaihi salam ai abin da ya kamata kai farin ciki da shi ne saboda kake nan yan uwa musulmi daga cikin ladabin buɗe baki a yi shi a bisa wannan tsarin bayan an yi shi da wuri sannan ladabi na gaba da ya kamata shine yin addu'a yayin buɗe baki domin lokacin na amsa addu'a imam ahmad ya fitar da hadithi da shi da ibn maja allah ya kara masa yadda daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda yana cewa inna lissa'imi inda fitrihi da'awatun la turad inna lissa'imi inda fitrihi da'awatan la turad lalle mai azumi a yayin buɗe bakinsa yana da wata addu'a wadda ba a mayarwa malamai suka ce shi mai azumi yana da hali biyu halin azuminsa tun daga ɗaukarsa ya zuwa aje to duk wannan tsakanin shi ma ana sa ran idan mutum yi addu'a ba za a mayar ba sannan a lokacin buɗe bakin nasa shi ma in yi addu'a ana sa ran wannan addu'a ba za a jefar da ita ba daga cikin addu'o'i da aka rawaito daga manzo alaihi salatu wassalam idan manzo Allah ya buɗe baki na ta zahaba zama'u wa tallatil uruqu wa thabata al-ajru insha Allah ma'anan wannan hadisi yana cewa kishirwa ta tafi jijiyoyi sun jika kuma lada ta tabbata in Allah ya so wannan hadisi lafazin su zai nuna maka ana wannan addu'an ne bayan an yi buɗe baki saboda idan ka zo ba kai buɗe baki ba ka yi to ina maganan wabtalatul uruqu ai ba za ka ce jijiyoyi sun jika ba sai ka sha abin da zai zama ya jika wannan jijiyoyi naka to saboda ita wannan addu'ar ana so a yi ta ne bayan an yi ainihin buɗe baki kuma abdullahi dan umar allah ƙara masa yadda ya kasance daga cikin addu'ar da yake yi buɗe baki sai ce allahumma bi rahmatika allati wasi'at kulla shay igfirli ya allah ina roƙonka da rahama kawar ta game komai ka gafarta mu domin in Allah ya gafarta maka zunubanka to komai naka zai tafi zanzan saboda ka ya kai dan uwa musulmi idan kana son dace ka yi kokari ka kula da wayannan ladubba yin buɗe baki daga zaran rana ta faɗi yin buɗe baki da ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata in hali ya ya samar sannan yin addu'a bayan buɗe bakin nan sannan ka yi kokari ka ga cewa ka nema wa kanka gafara Allah subhanahu wataala ka nema wa mahaifanka gafara ‘ya'yanka ‘yan uwanka da kuma ƙasarka ga baki ɗaya ka roƙa mata lafiya da zaman lafiya kenan ‘yan uwa musulmi halin da muke ciki mara daɗi a ƙasar nan daga cikin sabubban da Allah zai jaye mana wannan abubuwa mu lizimci addu'o'i a wannan wata mai albarka a tsawon wunin mu da kuma musamman lokacin buɗe bakin mu kidnafin kashe mutane zubar da jini sace-sace lalacewar tarbiyya rashin nagartaccen shugabanci to idan muka dage da a cikin wannan wata mai albarka musamman wannan munasabobi muna sa ran Allah zai karɓi wannan addu'o'i namu shi yayi mana kowace irin damuwa na roƙon Allah ya mana game da katar ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان